بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعبتي بنظرة تاتي لنا بالظفر نبوة musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai albarka a yau ranar talata wato ashirin da takwas ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku wanda ya daidai da shida ga watan ramadan hijira ta manzo Allah dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu. Za mu ci gaba da karatu a inda muka tsaya a jiya in Allah ya yarda. Har yanzu muna cikin suratul ma'ida. Amma muna karshen ta ko? Na. To bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستجيب ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال فقل إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد بلغتنا ونكون عليها من الشاهدين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ون- ون- ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين آه، karatunmu na jiya mun ji nikimomi waɗanda Allah yi ma wato annabi Isa ya ya gaya mashi nikimomi waɗanda ya mashi ya ba shi dama daga cikin nikimomi har ya ce banu Isra'ila sun nemi kashe shi amma Allah ya rike ya tsare shi bai ba su dama ba wa in kafartu bani Isra'ila anka إذ جئتهم بالبينة فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين فالله bai ba su dama ba wato sun samu abin da suke nufi yanzu har yanzu su ba ne sa sa suke sun kashe gida Allah ya ce ma kada mu yi gida bal rafa'ahu Allah wa ilayhi sunan aya ta gaba ce wa idha awhaytu ila hawariyina suna lokacin da muka yi wahayi amma wa ila ilhama ne zuwa ga hawariyawa abarto ala lisanihi na umarce su in ji Allah akan harshensa shi annabin nan anabinu bi wa bi rasuli cewa ku imani da ni da manzannina eh wa bi rasuli da manzona Isa kalu suka ce amanna bihi ba mun yi imani da su wa tarkace ga bi Allah na muslimu mun yi kauya ya Allah iskalu hawariyuna tuna lokacin da su hawariyawan nan suka ce ya Isa da Maryam hal yastabi rabbuka shin ubangijinka zai samu iko ko kuma har tastabiu rabbaka za ka samu ikon tambayar ubangijinka ka ga kira a tsani hal tattabi'u rabbaka ko hal yattabi'u rabbuka kira a biyu ne aure wato kace hal yattabi'u rabbuka shin ubangijinka zai iya yi mana abin da muke so shine ayyuka sana alaina ma'aikata minar sama ko kuma hal tattabi'u rabbaka za ka samu iko ka tambayi ubangijinka hal ya zabi wa yaf'alu rabbuka ay yanzil alaina ma'idatan min as-sama ya sauka mana da wani kabaki na abinci daga sama sai azumi ne annabi ta yi wuce shi da sai suka ce idan suka yi wannan azumi tunda ya ce Allah ne wuce shi to suna so kuma abincin mu da baki zo daga Allah eh kware kuwa eh ubangiji ya sauka mana kabaki wanda ya ce za da shi za su ci in sun kai azumi eh azumi talatin ne in sun kai da karshe to a saukan masu da kabaki daga sama ayi da sana ne na ma'i da tafi da sama qala lahum idza ja'a alladhi ka ce ittaqullah ku ji tsoron Allah tattara yi aya wajen neman aya in kuntum mu'minina in kun zama su imani qalu suka ce annabi Allah nuridu سعرها من أجل أن نأكل منها وطمئن قلوبنا abin da ya sa muka yi wannan wannan roƙo muna so ne mu ci wannan abinci saboda mai duk mai wanda yake azumi yana so ci abinci mai dan dadi dadi Allah kullu mina wa sabna inda qulubuna zukatan mu kuma ta raka bibi ya da yake da kuma ƙara samun nutsuwa akan manzancin ka wala alama sannan da zabi ilmi mu ƙara samun ilimi an ai annaka kan sadaqata na magana ta ka gagganta mu an gane ko kuma kar sadaqata na ka gagganta mu a cikin imani da muka da kai yadda ayin da buwa wajen wato da'awa annabcin ka wala kuna ala hadina shahidina sannan mu zama cikin masu masu shaida akan wato manzancin ka an gane lamma bayyana saboda alim lokacin suka bayyana dalilin wannan tambaya nasu kaba isa wata wanda a wala da taso sabu isa ta ce alwala ya daura suti wanda yake sawa ta kan abin da yake sawa a cikin shi zai addu'a wata laraka a tayi ya salla raka a biyu wa qala hadha du'a sabu isa ku wannan addu'a na'am da addu'a da isa yi kenan qala isa ibn maryam na'am قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا علينا مائية من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآتنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم ومن يقبل بعد منكم فإني أعذبه عذابا ما أعذبه أحدا من العالمين.
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فإني أؤذبه عذابا لا أؤذبه أحدا من العالمين a shi kenan annabi Isa ya addu'a sun ce suna so annabi Isa ya addu'a roƙa musu Allah abinci ya zo daga sama su roƙa ci daga sama kaga irin na su ko mutanen annabi Musa wato ko ko da na su su an ba su ne ba ne ma suka yi ba amma sai suka mutunce mu ni'ima eh domin da aka ce ga abinci وظلنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى ko wa Allah ne kuma da manna wasarwa to sai suka ce ya Musa su abincin su yana sauka daga sama ne wato soyayyen nama da kuma da kuma karanjidin garba irin irin mai kama da zuma din nan yana sauka daga sama shi ne abincin suka ce ya Musa lalle sura na da arewa ne gaskiya magana ba za mu iya hakuri akan abinci da yawa mu ce ranka mun tsuntsaye kullum abincinmu na sama a'a fada'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha
وإسائها وفولها وعدتها وبسلها
ai abin da suka ce mu yanzu muna so ka roƙi Allah abincin ƙasa muke so kuma eh shi Allah mu zaki haba jama'a kakkar da nan zai wa da da jilla jama'a kuna neman canjin kaskantaccen abu da wanda yake alhairi suka ce eh sai Allah ya ce to ihbitu ni sara fa inna lakum ma sa'altu ku sauka dama kan tsauni kike da ku sauka أقل ما أن رأي رباكو ينزق سوكا أسا إذي بدو مصرا فإن لكم ما سألتو أبو دوك روكا ينا أنا أكسا لسوك فارو نوان يفارو وضربت عليهم الشدة والمسخنة وباءوا ببلد من الله كيف تفين يا مصر الشدة kuma har yanzu mu in za mu je noma ya kake gani mu ba sai mun shiga mai shillatu kwarai kuwa an da za ka je noma sai ka shiga shillatu uniform da noman kenan eh ba a danka wani iri da an danka mayaci za ka da yaki ne kawai sannan ka dawo kuma wani matsalatu ga kantar hannu ta ce wa ba'u bi galabi min Allah amma mu a mun za a ce mana wa ba'u bi rahmatin min Allah ai ba mu ka ba shi manomi da lada zai samu ya dawo amma su ne na kuma lada sun dawo da fushin Allah saboda su suka nemi wannan wahala to kaga mutanen annabi Musa kenan amma su suka ce su ba su to waɗannan kuma su ne ba suka yi su hawariya wannan mutane annabi Isa ne cewa a sauka musu da abinci daga sama ya zama aya da sai annabi annabi Isa ya tashi ya daura tuzi tuzinsa da yake daurawa in zai addu'a sannan ya fara addu'a kenan قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة الله كسوكر من ده كبكي من السماء ده سما كبكي لا ابنشي وان شيء مائدة كبكي تكون لنا ايدا وانا زما wato ranar saukanta zai zama mana wani idi wani farin ciki wannan ranar wai ranar da ba za a manta da ita ba na azimuhu ranar za mu girmama wani shirin mu ɗaukaka wannan ranar da awwalina ga mutanen farkon mu wa ahirina da na karshen mu neman ya ci ba da wanda zo bayan mu wa arkan ne kuma Allah ka san wannan abin shi ya zama aya ne daga gare ka ala qudratika akan qudratka wa nubuwati da amrka warzuquna Allah ka azurta mu da wannan kabaki iyaha wa anta khairur raziqina kai ne siyayyan masu azurtawa eh qala Allah mustajiban lahu Allah ya aika addu'a da dama annabin Allah ne ya kulli nabiyin da'awatun mustajabatun eh kowane annabi yana da addu'a kada ke to shi annabin Allah ne to dan haka sai Allah ya ce inni munazziluha alaikum Isa zan saukar da wannan kabaki a wajen zan saukar da shi ku shirya amma ba mai kabar ba'adu duk wanda ya kafirce ni ya budurce mana mani akan wannan ni'ima ba da nuzuri ba da saukarta minkum daga cikinku fa inni u'azibuhu zan azabtar da shi azaban wata irin azaba ya zo da ita ne kai saboda girman azaba wata irin azaba la u'azibuhu ahadan min al'alamin wanda ban taba azabtar da wani cikin talakai irin mutum ɗaya ban taba yi ma irin shi ba cikin talakai to irin wannan azaban zan mashi anazalat mala'ika sai mala'iku suka sauka kenan minan sama'i daga sama sai suka zo da kabaki ala ya hasab atu arjifa akwai gurasa irin manya manyan nan guda bakwai a ciki akwai a hawa sab atu hawa soye nan irin irin irin irin irin tantabaru ko shi na za a ce su ma guda bakwai fa aka nuni ha suka ci har ta san har suka koshi ga nama ga gurasa an suka ci kuma koshi qalibul abbas Allah bin Abbas yake wa fi hadisi Abdullah bin Ma'ida min as-sama'i hubban wa lahma an ce an saukar da Ma'ida daga sama ba ta ne da nama fa qulu Allah ya kulu shako mu shi kada su ha inci wa la yajharu li gabi kar kuma su boye su ce sai gobe eh su ci abin da suka ci su bar shi wani zai ƙara sauka gobe kuma da mutanen da aka zuka zuru ko shi ne kowa na ɗiban nama yana zuba yana bikin kuma an ce kada a ɗiba a jikini a ci a farki duk taron su duk yawan su dan abinci ne daga Allah an tambayi annabi Isa eh Shamun Halifa ka Shamun shi tambaye shi ce annabin Allah wannan abincin na aljanna ne yake abincin nan ba na aljanna ba to wannan abinci na yake ce abincin nan ba na duniya ba ne abincin nan ko ba na aljanna ba ne to daga ina yace abinci ne daga Allah Allah ya kirkire shi yanzu ya kawo shi in ji annabi Isa yace Allah ne ya kirkire abincin yanzu nan ya kirkire shi ba na aljanna ba ne ba kuma na duniya ba ne amma Allah ya kirkire shi abinci ne irin abincin Maryam da Allah ne ya haɗa Maryam tace huwa min indil to irin wannan abincin ne huwa min indil la to abinci ne ko yanzu yanzu Allah ya kirkire shi ya fakko da shi sai suka butulce wa ni'imar Allah an gane sai suka rika koyewa eh da kadin koyi za ku kowa ne ce ko shi sai kakkar sai ya diba kuma ya buce saboda nama ne a hannun suka yi ha'inci wa daharu suka koye ba mushi hu kira da ta wahala zu shaka shaka dukkan su duk wanda ya daga abincin ne ya koye shi da aka bai wani aka bai da shi biri wani al'azir birai da al'anzir haka aka mai da su ba kuma waɗannan biran bane su bayan kwana uku suka mutu karka ce a mai da su birai kila waɗannan ba su bane waɗannan biran kaka goga ba su zuba sai wa Allah ne ba waɗancan su da suka yi haka aka mai da su birai kuma da daga nan ba su ta kwana uku ba aka halaka su kawai yawa kunu kira da tan kashi ina irin mutanen aila da aka ce kasu je mutanen annabi da ko kasu je su shura da asaba suka je suka yi su ma aka kaje zuwa ka ce kunu kira da tan kasu gida mushi hujira aka shata dukkan su aka suka zama jirai ko suka zama alhamdirai to kaga shi yasa saukar aya shi yasa mutanen manzon Allah Quraishawa suka ce in dai kai annabin Allah ne to muna so ka saukar mana wato mala'iku su zo daga sama wato mu gan su kuru-kuru su ce daga wajen Allah suke Allah ne ya ce a gaya mana kai annabi ne. Haji daya, ko kuma mu ga an gina ma gida na zinare wanda ba irin shi. Gida na zinare duk duniya mu ga ba mai irin wannan gidan. Kaga tun wancan lokaci yake nan. Kuɗi ko? Ko kuma ka hau sama. Mu ganga ka da sama suka ce kai a suratul Isra ne da makaranta da zuwa shi suka ce walan tu walan nunin yurqiyaka in ba kawo su ba za mu imani ba hatta kuma sun ala na kitabar rabbarahu she ka sako tare da littafi a ce littafin nan kuma an rubuto ni daga ni Allah zuwa ga Abu Jahil zuwa ga utubatu sharri zuwa ga wani zuwa ga wani ni na aiko Muhammadu da gaba da littafi na qara'u kadiri bace to haka suka ta neman aya suka ta neman aya a wajen manzon Allah shi kuma Allah ya hana don ba a ba manzon Allah wata aya wanda kafirai suka da in an ba su guda daya suka nema aka saukar da ita ba su yi imani ba halaka su za a yi ba shi kuma annabi annabi rahama ne a zamanin annabi babu azaba eh ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim in dai annabi na cikin al'umma babu azaba saboda haka shi yasa azaba shi yasa wata aya ba ta sauka ba irin wanda sauka na annabawa irin da su annabi salihu annabi salihu sun ce kai annabin Allah ne wannan dutsen yayi naƙuda ya haihu ya haifi raƙumi kuma irin raƙumin ta fito tana fitowa ta haifi da da sai mu imani da salihu ya daga hannu ya roƙi Allah Allah ya ce sai duk su zo wajen dutsen zai haihu yanzu duk su zo don mutane suka taru jikin dutsen nan sai kan dutse ya naƙuda sai fashe sai ga raƙumi ta fito na ƙasa salihu kenan tana fitowa sai ta haihu amma me ya faru fa kazzabuhu fa aqaruha eh sun kare ta salihu su ko tana fito amma Allah bai kale su ba fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha eh Allah ya magarin delivery ya daidai ta kawai ya kirya da dinsu da azaba fa fata wa'a kenan aka dai aka aka kirya da dinsu da azaba Allah ya kafo ku ba Allah bai jin tsoron irin wai wai ne a ce ne yasa yi haka in Allah ya ya baka bi da sai ce da za a wuce baka sakamakon da ya dace ne akai musu Allah kiyaye to so da haka ne Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a zamanin shi azaba ba ta sauka Eh, wata aya ba ta zuwa don in an kare ta za a azaba shi kuma ba annabin azaba ba da annabin rahama ne وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم عيسى عليه الصلاة والسلام طلب قومه mutanen su sun nemi an yi nazara lahum ma'ida ya sauka musu da ma'ida min sama daga sama fa salla raka'a tayi sai salla raka'a biyu wada Allah tabaraka wa ta'ala ya roki Allah bi haka du'a da wannan addu'a Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min sama takun lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairu raziqin addu'a da Isa yake fa idan ana gama wannan addu'a fa idan da sahaba sai ga girgije fauka ha sama a sama eh fauka ha sahaba sama wannan girgije kuma wani girgije wato girgije biyu ne ɗaya ƙasa ɗaya sama tsakiya kuma kabakin abincin ne ya taho girgije ƙasa girgije sama tsakiya kuma kabakin abincin ne aka taho da shi hatta na garar amamu isa sai aka saukar da shi gaban isa mala'iku sai suka aje shi a gaban annabi isa fa kana sai ce li yafsah ataqakum lillahi tabaraka wa ta'ala wanda yafi kowa tsoron Allah wa aqada suku wanda ya kowa yafi kowa tsarkin zuciya ya tauhada ya bude ya bude mana abincin nan ji annabi isa da aka aje abincin gaban shi zai fito cikin ko wanda yafi kowa tsarkin zuciya mutumin kirki da yafi kowa tsoron Allah ya zo ya bude mana a fara shi kalu sai suka ce zalika anta aya kar wa kalla kai ne suka ce ba kowa kai ne kai za ka bude eh kai za ka bude sai ka fara budewa kana lahu shamun sai shamun ya ce mashi ya ce wa nabi isa irsahu anta yace kai za ka bude annabin Allah fa fata isa isa sai bude fa'idan samakun sai ga kishi a ciki laisa da shauku amma kifin da ba kaya to yin kifi ki kawai ke da kifi da zo daga Allah zo da kaya kuma wata kaya kifin duniya ne muke haka ko an kishi a kaya wannan daga Allah ba a ba kaya saka saka kifi amma ba kaya gashi madabuhun ba'dahu bi zaitun an dawa kace kace kuma an sa kashur ile da laraba suke hada abinci abin da za a bincin laraba sai wani abincin na kai wani kamar ba ka yi ba za a zo a babin a sa lemun tsami a sa tafarnuwa a sa waye waye waye duk a cikin abinci guda ɗaya wata rana mun je mun je mun je ka Allah ji kan shau shau Muhammad ya ci dan shau kai da zuri mun je gidansa ya kawo shinkafa ya zuba miya aka ya zuba wani miya na tumatir aka ya ƙara zuba miyan kuɗewa aka kawo lemun tsani ina ta kan muna ta kallon iko Allah ne kawai eh eh a zuba wannan a zuba to haka na raga suke a cikin su za ga an zuba lemun tsani an zuba wannan an zuba wannan to ya zo dai da shi ka irin abincin da su suke ci saboda an ce kifi ne amma an haɗa da zaitun wa ba'dahu bil asal bangare kuma an sa zuma kullu alwarika duk launi launin abinci a cikin wannan abincin qala lahu isa sai isa ce kullu wa yakrullah ku ci ku gode wa Allah tunda abin da kuka nema ne Allah ya kawo to ku ci kuma ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala amma wala tasakhiru kar ku kar ku wuce ka abiba a koyi a ce sai gode ka ci ka ci ka bacci a wajen an gane ko kar abiba a ce sai gode fa kullu yawmin yatiku kowace rana irin wannan da yazo haka zai ta zuwa kullum kullum in dai kun bi alƙawarin da Allah ya ce muku kar ku diba ku boye she gobe kuma kullum abincin nan sai ku Isa ya ga muku haka wala tahulu kar ku yayin shi in tatlu amrullah ku bi umrin Allah wa turku nawayi ku bar halahalu Allah banda duk Allah hana ku bari فمن أكل من هذا الطعام وأن يتولى أبنتي إن كان فقيرا يسير غنيا kaji kuma in talaka ne kai kana fama da gari la haula wala quwwata to in ka ci wannan abincin to shikenan zaka zama wadaci talauci ya kare duk wanda ya ci abincin nan talauci ya kare eh to kaji wa in kana maridan yasiru sahihan in bai da lafiya ya je ya ci abinci ko da noma ɗaya ne to ya ya warke kenan in kana hakiran ya fi dalilan idan hakiri ne wulaƙantaccen mutum ne ba ba kowa bane shi to in ya ci to zai zama babban mutum mai daraja to shi kenan fa akalu sai suka ci abinci fa kana al'amru kadhalik lamarin kuma sai zama haka wanda ya ci bai da lafiya ya samu lafiya talaka yayi kudi kaskantacce ya zama mutumin kirki kuma ba da zalika tanazaru fiya bayan haka sai suka jayira an gane wa wa wa akhadhu wannan ya wannan iba wannan iba sai suka kwasa wa dakhalu suka boye suka rika sawa cikin wato abubuwan su suka su an kowa ya ce kwafa kai gida ana buke eh an ga an ga banza hada alaihi isa shi isa ya yi masa addu'a tun da sai da Allah ya kansu haka suka yi to shi isa ya masa addu'a fa mushe hu kira da tawa alazir ya ka ta zalika suka zama jirai ko suka zama alhanjirai aladai wani wani zama alade wani zama biri su wanda ya ga amincin ne ya buke ya boye ya saboda shi gida shi aka mai da shi biri wani aka mai da shi alade Allah ya kiyaye. Kama tawadahum Allah kamar yadda Allah ya masa alƙawari in yi u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin. Dama da ce duk wanda duk wanda ya saba mu umarni na ya saba mu umarni bayan mun saukar da wannan ma'ida to zan azabtar da shi azaban da ban taɓa wani mutum ɗaya daga cikin talibai ba. Hadhihi ma'ida nazar yawm al-ahad. To ta sauka ranar Lahadi ne shi yasa su mutanen annabi Isa suke girmama ranar Lahadi saboda abincin da aka zo kan makakannin eh fali hada ittakaza nasara yawm al-ahad don haka ne nasara suka dauki wannan rana ta Lahadi yawm yawm idin ranar idin su eh duk azantan duk azantan kirista idan ranar Lahadi sai ka ganshi tsab tsab tsab eh duk azantan shi idan ranar Lahadi kai to ka ganshi tsab tsab tsab tsab kamar duk musulmi wanda ya san ciwon kai ne musulmin da ya san ciwon kai shi ne in juba kai ka ganshi tas tas tas tas tas to su kuma haka suke inda lahadi kai ka ga ka ga su ka ga su tas tas ranar lahadi to da ka ranar ranar idi kenan a wajen su ranar farin ciki ila yau da hada har ya zuwa yau haka suke kamar annan yahud kamar yadda yahudawa ittakadu wato yawon sabt su kuma sun rike ranar asabar yawon idi ranar idin suke nan yau فلهذا قال الرسول ذاك لما قال أنتم الآخرون السابقون اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غدا للنصارى هذا اليوم الذي أودوا فاختلفوا فيه فهداكم الله إليه يوم الجمعة manzo Allah ya ce ga duk ga duk kun zo karshe amma kun tsere ba kowa da wajen daraja sune sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna ko yawa wanda suka tsere ba kowa wajen daraja sune al'umma ne Muhammadu. Dan farkon saukar aya Allah yake sullatun min al-awwali. Da yake wa qalilun min al-akhirin. Ana ta wa qalilun din sai ba zalai miki ci. Sai ya zo ya durkuto yace ya rabbi ya haka da hannunka yace duk ummati ya rabbi duk ummati ya rabbi duk ummati arama al'umma na mana Allah to da kace wa qalilun min al-akhirin daga ciki wai wa sabiqun sabiqun din nan sun fakin min al-awwal wacce yankin jama'a ne daga cikin mutanen farko insha Allah ce wa qalilu min al-akhir to da annabi ya nace da addu'a sai da Allah ya ce wa sallatun min al-akhir kada wacce yankin jama'a ne daga cikin mutanen karshe sannan zuciyar annabi ta samu ta samu nutsuwa to shine ne yake faɗi yace ga ku kun zo karshe amma kun tsere wa mutane daraja yanzu ya ce yau ita ce tamu ma'ana ranar juma'a ka san su aka ba yahuda sai suka ce ba su so wai suna neman ranar da Allah ke hutawa ka san ranar da Allah ke hutawa ke yahudawa ke wai Allah ya fara halitta ranar lahadi ka san Allah ya ce halitta sama da kasa titi ta ayyamin Allah yake faɗi ko titi ta ayyamin wato Allah ya fara halitta lahadi litini talata laraba alhamis juma'a ce ƙara halitta wai sai suka ce asabar Allah na hutawa to ranar hutun Allah mu da muke so shi kuma Allah ce ma masa ranar da gub wani wahala bai taba mu bane hutu Allah halitta ne to sai sai suka dauki ranar asabar shi kuma manzo Allah ya ce ke muke ne Allah ya mai shi aka baki juma'a to juma'an nan juma'an nan manzo Allah ce babu wata rana da rana ke fitowa wadda tafi juma'a da rida babu wannan ranar eh da za a kota sa'a sa'a daya duk abin da ka roki Allah a wannan sa'ar ranar juma'a Allah ya karba kaɗan kawai kowa ya kai inda kai musulmi ne ka roki Allah Allah ya karba sa'a ɗaya ne kuma ranar duk ranar juma'a sai wannan sa'a ta zo sai malamai suka ji saɓani wasu suka ce lokacin da alfijir ya keto wasu suka ce a kafin sallah asuba wasu suka ce a bayan sallah asuba wasu suka ce a bayan sallah azhar kuma bayan sallah juma'a wasu suka ce a lokacin da liman ya hau bai zai fara huduba fa a lokacin ne wasu suka ce a in liman ya huduba daya ya zauna kafin ya miƙe ta biyu a wannan lokacin ne sa'a take shiga suka ce a wasu malamai suka ce bayan la'asar ne to amma an ce haduwa malamai bakin su ya ce haduwa cewa bayan la'asar ne daga sallar la'asar zuwa faduwar rana nan ne ake samu wannan sa'a sai sa mutu jana sai mu gode ma Allah sai mu shirya ne sai aje mana zikirin mu na juma'a lokacin da an sallar la'asar za a ga ta zikirin juma'a kana wurin ka dace da sa'a kana wurin sa'a ta zo ka dace da ita kana ma zikirin Allah sa'a ta zo saboda haka juma'a ta fi kowace rana to sai mabalarci sai aka ba mu juma'a wa gadan lil yahudi gobe asabar aka ba yahudawa wa ba'da gadin lahadi lil nasara hadha al-yawm alladhi yu'adu a wannan rana ne wanda aka ba su bakalafu suka kasaba an ba su juma'a wannan ce bai so ne ba hada kuma Allahu ilai shi Allah ya shirye da ku ya ba ku ya muku baiwa da ita huwa yawmul juma'a ita ce ranar juma'a to mun gode ma Allah da Allah ya mana haka domin haka yazo a cikin sahih buhari an abi hurairah radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yace ya ji manzo Allah na cewa inji abu hurairah nahnu al-akhiruna sabiquna mu ne na karshe wanda muka tsere ba kowa wajen daraja yawmal qiyama a ran tashin kiyama bai da annahum utul kitab min qablina sai dai su wadancan an ba su littafi gabaninmu thumma hada yawmuhum sannan wannan ranar su ce allazi farala alaihim wanda Allah ya wajarta musu faktalabu fi suka sassaba a wannan rana ta juma'a fa hadalallah sai Allah ya shiryar da mu ya mana kyauta da wannan rana fallatu lana an gane fihi tabu an gane mutane kuma su ne gare mu saboda ka yahudu gadan wa nasara ba da gadi su ko yahuda aka ba su gobe asabar nasara ko bayan gobe haka yazo a kitabul juma'a babu farlin juma'a a cikin sahih buhari to haka yazo ba a cikin sahih muslim shi ma abi hurairah qal qala rasulullah sallam nahnu al-akhirun nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulu al-janna wani farko wanda za su shiga aljanna bai da annahum sai dai su ahli kitabi alladhi utul kitaba min qabli an suke gabanin mu wa uti wa wa wa uti wa wa atainahu min ba'dihim an ba su wannan rana a bayanmu ita ce juma'a fakkala ku ta suka sassa ba fa azalan lahu wa la sai ba mu ita ya mana shi ya tire da mu da wannan rana da fakkala ku da su suka sassa ba an gane min alhaq fa hada yawmuhum alladhi sadahu fi wannan rana ta juma'a ita ce rana da suka saba a kanta ko kuma hadalan lahu lahu Allah ya shirye da mu da ita kala yace yawmul juma'a to haka yazo a cikin kitabul juma'a babu wato ainihin هداية هذه الأمة ليوم الجمعة نعم أبتين صحيح مسلم كنا so آيات المسلمين عند فراجهم من عبادتهم إذ الدكا وكذا مسلمين لو كتن رسول قار عبادته دو وند قار عبادة أفاي إيدي الله تبارك وتعالى خلق الدنيا سبعة أيام Allah ya dace duniya sai ce ce kwana bakwai duniya kwana bakwai ne Allah ya ba amma wata wuce bakwai yanzu muna wallahu alam Allah ga dama gobe kai kashin kiyama eh ba ba wanda ya sani don jibril ma ya tambaye manzo Allah manzo Allah ce mal mas'ulu ana ha bi alam min al-qa'id da wanda aka yi tambayar da wanda ya tambaye ba wanda ya sani to da ba ba wanda ya sani da kashin kiyama amma dai ana cikin lokaci saboda abubuwa da manzo Allah ya faɗi a sharadu sa'a duka suna ta bayyana suna ta bayyana suna ta bayyana to da haka lokaci yayi to kwana bakwai din nan wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uduna kwana ɗaya na Allah shekara dubu ne na duniya to kaga shekara dubu bakwai aka ba duniya yanzu sati ne dubu bakwai ƙwarai kuwa daga ran da manzo Allah hijira ta shiga ta cika shekara dubu bakwai ta ƙare yanzu wannan ɗaruruwan daga ɗari hudun da dukan aji duk mun shiga mai cikin tsari tsari tsari ne amma dai an wuce dubu bakwai ne saboda haka a ci gaba da shi eh matafiya ne kuma tafiya ka san an ce kai matafiyi ne to tafiya irin ta duniya zo Allah ya kawo da dayu don ana zamanin sahibul waqti ne ko America ka je yanzu kana iya a kana da wannan kati haka da zaka sa eh sai kaga kudin ka a Najeriya kaka kudin zaka same su a America ko India ko China ko gaban da lahira wallahi lolo shock eh wallahi in ji an da eh eh ran ta ba da shock eh babu network saboda ka tsara ka shirya da network din tun anan in ka je can ci ka huta da irin kuɗin can da komai na can nan ake neman shi amma wannan baka nema a nan ba wai wai wani malami ya ce in kana so ka je lahira da kuɗi to kai mu'amala da lafi da yawa wannan shine irin kuɗin da ake kashewa na lahira salatin annabi amma wannan ka je kai da ka je lahira fa'in ɗinka ba salati da yawa to ka je lahira kuwa man eh amma in dai fayil din kai na cike da salatu annabi a kaje richman richman saboda aka ai annabi salati da yawa za a samu kudin kashewa a lahira eh shi da kudin lahira saboda an kaje can ba ba ba ATM irin na duniya wai a tsaya kama kudi ba na mutum eh komai ya canza garin baka hanci ba mutane da gari can ba irin wanda ka sani bane komai ya canza saboda haka tun da tun daga nan tafiya ce mai nisa amma daga nan ake neman shiri sai ka shirya sai ka Allah ya ce wa innal akhiratu la yal hayawan law kanu ya'lamun lahira kan ne rayuwa fa da mutane su gani eh amma wa mal hayatu dunya illa mata'un qalil aw mata'un gurur dan jin dadi ne kan kadan ko kuma jin dadi na rudi amma lahira a kan ne rayuwa da mutum zai gani saboda haka kwana bakwai Allah ya bata qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo yake a duniya ta basa ya duniya kwana bakwai aka bata awwaluha asfar wa akhiruha juma'a farko ranar asabar karshe ranar juma'a wallahu ajaba alaina hamdu salawat Allah ya wada samu da salloli guda biyar in ji shehu fil yawmi wal layla a wuni da dare idan ata yawmul juma'a idan ranar juma'a ta zo ko ho yawmul sa'i take rana ta bakwai kadin sakamala na ma alaina min sa to mun riga mun cika sallolinmu na mako daya sai mu yanzu sai idi idi dama idi ba raka biyu bane to juma'a kenan eh da an gama sallan mako tun mako ba gama sallah za mu idi to daya shine juma'a fil aqlu eh hajjin tana kace inda faraji ma alaina min salat lokacin da ban ƙara abin da muke da shi na sallah fil aqlu a mako a dana Allah yawmul juma'a idan insha Allah ba mu ranar juma'a ta zama da idi fa ha fa hada nusalli yawmul juma'a rak'atayn don haka muke sallah ranar juma'a raka'a biyu bi hudubatin da huduba li'anna al-ida la budda fihi min min al-huduba da min idi ba makawaci an yi huduba al-huduba tani kaga huduba guda biyu kama ta makama rak'atayn al-baqi tin wannan wannan huduba guda biyu da wanda ana yi shi yasa idan ne mai fara huduba karkai na gida yadda dai wasu wasu mazhabobi sun yarda a yi amma mazhaban imam mali ba yarda ba liman ya tadira ya shigo masallaci to a natsu kowa ya natsu liman yana huduba ba a nafila kuma ba a magana hadisi annabi ya ce wanda ya ce wa dan uwansa an sit an sit wal imam ya hadu faqan daga wa man daga fa na juma ta lahu kace wa dan uwanka dan yi shiru ba dan shiru ba liman na san to ba ta wancan ake ba shi wancan da ma yayi ya riga ya kwaba to kai ake magana yanzu da kai kai da kace shiru kai ma baka da juma'a a hadisin abin da ya faɗi kenan kai da kace shiru baka da juma'a kai ba saboda haka wannan huduban guda biyu suna matsayin raka'a biyu da liman ya shigo ya fara huduba to an fara juma'a kenan kar kai magana juma'a ta fara kenan to shine matsayin matsayin raka'a guda biyu wannan wannan huduba guda biyu matsayin raka'a guda biyu ba ke sani az-zuhr sallah az-zuhr arba'u raka'a raka'a hudu ne ai raka'a tani kuma hudu ba tani kaga raka'a biyu hudu ba biyu kenan wa raka'a tani kuma asala raka'a guda biyu kuma sun zama na sallah hada id wannan shine idi farajin musulmi ne bisa saboda arewan musulmi daga sallar su na mako wal id sani sai idi da shi da id farajin min sami idin arewan su azumi guda 30 ko 29 yamul fitri nan gaba kadan muna da idi wanda muke shirin zamu za mu je bayan gari ko raka'a biyu shi kuma muna za mu je mu nuna ma Allah mun gode an ce idi ai farin ciki kenan a je a nuna ma Allah an gode an gama an ya ba mu lafiya mun mun yi ibada na azumi lafiya to sai mu je bayan gari mu nuna ma Allah mun gode shi kuma ya tama ya tama mala'iku alfahari da mu yace kun ga al'umma ne Muhammadu kun gan su ba kun gan su ku duba ku gani ku duba ku gani mala'iku su ta kallon mu Allah na alfahari da mu yana jin daɗi ga mun fito muna gode mai to ranar idi na biyu kenan shine idi yawmul yawmul fitr sai idi na uku wal idi salih huwa idi faraji min hajji wato wato idi da ma ƙara aikin hajji an ƙara aikin hajji shine yawmul nahari yawmul nahari wato babban babban sallah ake cewa ko yawmun nahari shine idi da uku kaga an kare an kare aikin haji shi ma haji na cikin arkanul islam an kare domin lokacin tsayuwa a arfa din nan wanda yake nan Najeriya shi zai idi Allah ya alfahari da mu waɗancan kuma suka je Makka su ma za su haɗu wuri ɗaya duk duniya da ta haɗu wurin mutane miliyoyi na duniya to su ma Allah na alfahari sai ce mala'ikun gansu ga sunan sun sun ansa kirana sun zo waje na ne suna neman kaza kaza kaza kaza kuma neman su kaza neman su kaza na biya musu bukatu su na yaje musu sai musu gafara kai kaza ne Allah ya ta alfahari da mu wanda ya ji arfa yasa duk abin da aka roƙa a arfa Allah yana amsa Allah ya kai mu to wannan shine idi shine idi na uku kenan almuslimuna lahu salatu aya musulmai suna da idi guda uku wallahu tabaraka wa ta'ala ya tajalla li ahli janna fil janna Allah yana yin tajalli ga 'yan aljanna cikin aljanna fi ayyamil a'yar a cikin kwanukan idin su ba kun samu yin idi ba na sallah to shi kenan don kun ji aljanna duk wannan idin sai kun ga Allah ba kun saba yin idi ranar juma'a ba to duk musulmin da ke zuwa ranar juma'a ya shiga aljanna kuma duk ranar juma'a sai ya ga Allah kuma ganin Allah a aljanna ya fi aljanna daɗi sau dubu saba'in wallahi kaga Allah sau ɗaya a kai jin daɗin ganin Allah ya fi shiga aljanna kuma. Ai ganin Allah ba shi ga aljanna. Walau nan fi zazin fil jinani bi nurihi lama hanna na hawa da kullu kullu mubassal. Ko ba ta yi sai sai ran yahudi ba. Inya. So da haka ganin Allah ya fi aljanna daɗi. Shi yasa yake wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira. Wasu wasu wasu mutakan an ji aljanna bane imkani. Da su ta ganin Allah. ta ganin Allah duk mako kai sun so baye ma duk sa'a eh kai wasu ma arifan ma sun numfashi haka in suka haƙi numfashi ɗaya sai sun ga Allah saboda a duniya zaman su a duniya duk shaƙan numfashi ɗaya sai sun tunanin Allah suna su irin kenan duk shaƙ arifan kenan duk shaƙan numfashi ɗaya sai sun tuna Allah قل الله ثم ذرهم في حولهم يلعبون تصورك إن أنجي ما الجنة دون نباتي لا تسرد الله amma ya wuta a su ba ta sanar Allah kalla innahu yawma idin an rabbihim ka yawma idin la mahjubuna ko kalla innahu an rabbihim yawma idin la mahjubuna thumma innahum la qalu kaji thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun ko da ka zuwa ka da Allah ko to da sai dai tajallin da Allah zai na azaba wa ja'a rabbuka wal malaku to wannan gadin bai da kyau kuma Allah ya kiyaye to ka ka ka haka haka abin yake in an je aljanna kamar ka da yara fil ami illa idaini to wanda baya baya baya yin komai a shekara sai idi guda biyu da idin karamar sallah da idin babbar sallah amma bai zuwa juma'a to ya shiga aljanna so biyu nan zai riga ganin Allah sai shekara shekara a shekara so biyu kaji kenan ko a shekara so biyu zai riga ganin Allah eh al-fitr wal adha yara Allah fil janna fi kulli ami marratayn so biyu zai gani Allah kullum za a duk shekara shekara so biyu wa man kana lahu idil juma'a amma wanda ke da idi na juma'a duk juma'a yana zuwa idi ana yin juma'a da shi to yara Allah ku fi kullu asbu duk sati sai ga Allah duk sati aljanna sai sun ido da Allah wa ahlul awrad amma babu sa awrad in ji shehu iduhum kullu sabahi wa masa eh yadda kace lazumin safe wa kun rabbaka fi nafsika talar ru'al وخيفة ودون الجهل من القول بالكتوي ولا خالي ولا تكن من الكاذبين وكي كل ده sai kaga Allah da yamma kaga Allah dan dari ka kenan kaga Allah da sai kaga Allah da yamma kaga ni ko da wuri sannan ka gani lokacin wazifa ai sau uku ne ma sai ka zauna ka yi lazumin safe za ka ga Allah lazumin yamma na Allah ne sannan kuma ga wazifa ka zo kuka ce aljanna sau uku za ga Allah dan dari ka fa mu yawa ka ji dai mun gode yawa to sai ce amma su kuma wal arifuna su arifai masana Allah a ayaduhum adada afasi kaji su a rufai masana Allah na wato adadin numfashin su adadin gari wato idin su kenan kuma haka za su rika ganin Allah ne Allah kullu anfasin ma Allah duk numfashi ne tare da Allah suke yi fasarar a ayadun fil janna adadin anfasin idin su aljanna yawan numfashin su wa kullu idin la budda an yara Allah tabaraka wa ta'ala duk idi dai sai an ga Allah wa idu gairina kullu ummati idu hadin tsariya idin su wajen ne samun taimako an yi sun yi wani abin taimake su a kai idan ra'aita umma ta tafi da idi idan ga al'umma suna kula suna taro dan wani idi ko wani yawmul intikara wato ranan kamun taimakon wannan al'umma shi ne fakat amma sai yace a'a mu kam wani hada idina inda farajina min ibadatu rabbina mu idin mu mun kare ibadan ubangiji ne amma ka duba waɗancan su idin suka duba a gani wani abu ne ya faru ya faru wannan an sauka musu da ma'ida ne sai suka yi idi ka ga wani taimako ne aka aka yi musu kai amma mu ibada muka kare idi muke nan duk idin mu kare ibada duk idin mu kare ibada wai kana Allah
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت لم فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليه شهيدا ما كنت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد to in an je lahira annabi isa cikin annaba shi ne za a fara wato shi ne za a fara saka ma wannan burkin shi za a fara ma wannan tambayar saboda shi ya sha wahala ya wuce ya bar mutane suna cewa shi Allah ne suna cewa dan Allah ne babu wani annabi da aka yi majafa'i kamar shi ya sha wuya sun ce shi Allah ne sun ce mai dan Allah ne gashi jiya mun karanta ko farko abin da ya faɗi ya ce inni abdullahi ni bawan Allah ne amma daga wancan kawai sun ce wai wai shi Allah ne shi dan Allah ne to sai Allah ya ce shi ne Allah ya ce manzo Allah tuna rana ranar tashin kiyama in yaqulu Allahu li Isa lokacin da Allah zai faɗi wa Isa ran tashin kiyama huwa awwalu man yuhasib shi ne farko wanda za a fara mai hisabi wa yuhadabu aizance da shi yawmul kiyama tawdihan liqawmi saboda zargi ga mutanansa yaqulu Allah wa yatajalli bismihi al-mulki to kaji abin da ke tsoro tsoron Allah zai ta dalili da sunansa na al-muntaqimu ka san Allah ya sanya wannan rigar sifa ne na Allah in ya in ya yafa ta to billahi la ilaha illa huwa babu mai iya zuwa kusa da Allah shi Annabi Muhammad shi kadai in ya shiga wannan tajallin to ya ba mai iya shesa zai shiga wannan tajallin so ɗaya ne idan ya shiga sai ya ce liman al-mulkul yau sai ba da notice sai sai ana ta kiyama fa duk ga manyan manyan annaba har da ulul azmi su nuhu su adamu su musa su duka ana nan aziz sai ya bada notice ba wanda zai iya magana da ba ai kaga ai ai girma guda uku ne a duniya idan aka ce mai mulki cewa sai mai kuɗi cewa sai malami ina ga a duniya da su ne masu girma to amma da Allah do a duniya waye zaki cikin su na ce waye zaki kaza ana ce wa malam zaki mai kuɗi ana ce wa zaki ai da mai kuɗi da malam suka je fada faduwa suke ce zaki ko to ran nan sai Allah ya tattara duk masu girman sai ya koma kan zaki sai ce limanil mulkul yawma yau mulki nawaye tarkik to sai ya dawo sai ce lillahi wahidul qahar na Allah ne shi kadai wanda ya rida yakun to a lokacin ya shiga wannan sifa na al-muntajim to a lokacin ne fa zai magana da ita wannan magana wanda take al ya shiga wannan sifa wannan wannan jalalai a lokacin zai zai magana da Isa a lokacin zai ce ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi takhuzuni wa ummi ilahin min dunillah Isa ka san shi babban zagi ne kace ma Allah na da da ka kunduma ma Allah zagi kenan babu zagin da yau haka shi yasa da Allah ya ce Yahuda suka ce mashi yadullahi magaluna sai ta kai kullat aidin hannun Allah a daure yake da suna samun kuɗi zuwa gaba samun kuɗi kace Allah ya yi wa Allah hannu ya daura hannu shi Allah ya ce su ma na su hannun daure yake wani ilin zato kaga bai damu ba amma ta kadu samawa ya tafassar wata shi Qur'an wata himu jibalu hadda an da aulur rahmani walada ke sama ta kusa ta tsage ta fashe ta watse ƙasa ta kusa ta tsage ta dare duwatsu kuma su sheke su zama kura a daga audun rahamanu na dan an ce Allah na da ba karamin zaki bane to shine sai ce Isa kai ne ka faɗi haka kai ka ce ma mutanen ka ittakhizuni kurke ni wa ummi da mamana ilahaini Allah guda biyu min duni la banda wannan Allah kai ka ce kai Allah mamanka Allah kai ka ga musu haka ta'alahu Allah Allah ya tambaye ka amma huwa ya alamu da ba Allah ya sani ya ya sani ya sani Allah Isa ne kun haka ya sani Allah ayyukan bai faɗa haka ba ya sani ayyuka na shi ne amma da ya kai da shi ne dan ne don ka ga da annabi ya tsaya to kuma waye rage annabi fa sai da shi ana mai wannan magana to waye rage ana Isa sai Isa fari wa kad urita nishidatul hazu yana makarkata haka saboda bala'in tsoro haka Isa yana makarkata yake mai da ma Allah jawabi yana makarkata saboda tsoro قال يا سبحانك سبحانك أنت يا تبارك عليك يا الله تنزيها لك أما لا يليق بك من الشرك لك أبدا بيدات الجريك ما لا أبوشنت علي أو غيري ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لا أبنجدي بك ما تغيريني إن فدا أبدا بابو abinda ba haƙƙi a kaina a kan shi abinda ban da haƙƙi a kan shi faɗi bai kamata gare ni ba ai habarun da yake labarin da ban da haƙƙi a kan shi bai kamata faɗi ba in qultu qultuhu faqad alimta Allah ne ne na fari kaji kowa sani domin hadar kauli in kuntu qultuhu faqad in kai ne na fadi wannan zance ka sani domin ka alamu ma fi nafsi wa la alamu ma fi nafsi wa an innaka anta allamul ghuyub ka san abin da ke nafsi dina ni ko ban san abin da ke nafsi ɗinka ba domin Allah kai ne masanin asirin da ke goye sadaqallahu alazim lokaci yayi sai mu tsaya na alhamdulillah kurakurai da muka Allah ya zai yadda muka yi daidai Allah shi ba mu lada amin alhamdulillah na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am mm na'am mm an ba ka zabi eh sallan magariba ne yace mutum ya samu raka'a daya raka dai kawai ya samu biyu sun tsere mai bai samu ba to an baka zaɓi wuri in ka ga dama ka tashi za ka iya kawo wato mai wadda take bayyane mai fatiha da sura amma sai ka zauna ka fahimta ai sai ka zauna sannan ka tashi sai kuma ƙara kawo wadda take mai fatiha da sura sannan sai ka zauna amma wannan dai za ka yi wannan zaman na farko ka haɗa masa ƴan uwa sannan ka kawo ɗayan daga baya sai ka zauna sai ka sallama ka gane ai na'am kenan na'am to alhamdulillah da kurakuran da muka yi cikin wannan karatu Allah shi ya fi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu Allah ya mutuncin mu Allah ya kasar mu Allah ya mu lafiya wannan ibada Allah ya Allah ya amshi ibada mu Allah ya mana muwafaqa da daren da kadarin nan wanda ake samun dukkan alkhairai Allah ya sa mu dace da wannan dare mai albarka albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya dauki dai wannan karatu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya bukatunsa iyayen mu malaman mu shallan mu Allah ya saka musu da alkhairi sannan gidan rediyon fursi da suke kokarin yada waɗannan karatuttuka to Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara daga wato gidan rediyon ma'aikata Allah ya biya bukatunsu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه كان غفارا فاتحه صلاه الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد الأبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب